طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم آمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم استودعتك ما علمتني فارزده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله لا لا متاج قوائد شافي نوى شافي بشير إنا ذا أتاج وإليهن اللوازم نعم لازمي ko matabbata suna bibiyar waɗancan sifofi na kishiyoyin ma'anawiya. Na farko shi ne subutul garadi, tabbatar bukata, wanda shi ne kishiyar lafiyul garadi. Lafiyul garadi korewar bukata ko koruwar bukata. Allah baya bukatar komai a wajen kowa. To tabbatar da wannan sifa na bukata muhalu abun korewa ne anillahi ta'ala da ban Allah ta'ala. Wa subutu wujudul fi'li da tabbatuwar wajibcin aiki muhalu abun korewa ne anillahi ta'ala da ban Allah ta'ala. Wa subutu tasiri bi quwwati da tabbatuwar neman taimako da ƙarfi muhalu anillahi ta'ala abun kolewa ne gabanin Allah ta'ala wa thubutu tasiri bi tabi'in da tabbatuwar neman taimako da wata ɗabi'a muhalu abun kolewa ne anillahi ta'ala gabanin Allah ta'ala wa qidamul alami da dawamar talikai a ce za su dawwama yanzu za ta Allah yake madawwami kuma za su dawwama a wannan duniya muhalu wannan abun kolewa ne alillahi ta'ala gabarin Allah ta'ala kunan ta haɓu abin sifati almustahilat a nan ne shafin sifofi almustahilat ababen kolewa fi haƙƙihi ta'ala fi haƙƙin Allah ta'ala in ta ha a nan suka tike suka ƙari mustahilai kuma yalihi sifatul wajibatu sannan sifofi wajibabbu suna bibiyar waɗancan sifofi sifofi ne wajibabbu fi haƙƙin rusuli cikin haƙƙin manzannin Allah alaihi salatu wa salamu tsira da amsa Allah ya tabbata gare su to gobe za mu tashi cikin su insha Allah alhamdulillah sai ne yawa aka dari shafi na nawa shafi na goma sha ɗaya aka dari na goma daidai da mu kala samu kenan shafi na goma ahalari wala yarda li nafsihi musulmi baya yardar wa kansa ma rabi ya wani mufli suna abin da fallafin su suka yadda da shi ka gane ai fallasa ta lahira ake nufi ba ta duniya ba kamar da ya zo a wani hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya tambayi sahabbansa ya ce a tadaruna manil muflis shin kun san wane ne fallashashe ƙalu suka ce almuflisu fina wanda yake fallashashe a cikinmu man la dirhama lahu wala mata wanda ba yi da kudi shi ne dirhami wala mata bai da wani abun amfani bai da wasu kadarori kuma dole yana buƙatar kudi a rayuwa yana buƙatar wani abun amfani wannan shine fallatacce a cikin to ƙara ta mazala ce al-muklisu min ummati fallatacce a cikin al'ummata man yaci yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyami wanda zai ranar alkiyama da ladan sallata cikakke na farilla da na lafira da zakkar da ya yi ta mata wajibi da saka ɗauri da azumi da ya yi na farilla da na lafira ina fata an gane amma wa ya ci ƙarshe ta mahaza wa zaraba haza wa akala mala haza wa safaka dama haza zai zo ranar alkiyama ga sallah da ladanta ga zakka da ladanta ga azumi da ladansa amma kuma ya zagi wancan a duniya ya ci kudin wancan a duniya ya doki wancan a duniya ya zubar da jinin wancan a duniya ga lada ga kuma haƙoƙi na tabi'atu ثم ذلك فيؤدى هذا من حسناته sai a ba wancan da ya doka daga cikin kyawawan ayyukan nasa na sallar da azumi da zakka wa haza min hasanati wancan ma da ya zaga ko ya ci namunsa za a bashi daga ladansa wa haza min hasanati wancan ma da ya ci dukiyarsa ko ya zubar da jininsa za a ɗaya gwargwadon haƙƙinsa a cikin dukiyar wannan mai zalunci fai za fani ya hasala su hu to yayin da kyawawan ayyukansa na lada ya ƙare kabul an yi ƙuda alai kafin a gama hukunci gare shi na biyan haƙoƙi to ukira min sayyi'atin za a ɗebo daga zunuban waɗanda ya zalunta wanda su ba samu haƙƙinsu ba kuma ladansa ya ƙare to ai ba za su rasa zunubi ba da suke neman kai da shi to sai a ɗebo zunubansu gwargwadon yadda aka zalunce su sai a ɗora a kan wanda ya zalunce su duk wanda yake da haƙƙi wanda ba a biya ba shi kuma ladansa ya ƙare to za a ɗebo zunubin mai bin sa haƙƙin nan a ɗora a kansa kaga ta ɓangare guda lada ya ƙare ta ɗaya ɓangare kuma zunubi ya ƙaru to a ƙarshe manzo Allah ya ce ثم يطرح في النار sannan sai a jefa shi a wuta ga yawan zunubi kuma babu lada ko kwaya daya to maza Allah ya ce wannan shi da fallashe shi a cikin al'umma ta al-muflis jami'in su al-muflis suna to duk mai hankali a rayuwar duniya la yarda li nafsi baya yardar wa kansa ma radiyahu al-muflisuna abin da falisu suka yadda da shi su ne masu zaluntar mutane masu cinye haƙoƙin mutane to kai kar ka yadda da wannan duk inda zalunci yake na dukiya ko na halshe ko na zubar da jini ka nisance shi kamar an tambayi mai ahalari su waye fallasassu ne shi ne ce allabi na ba'at a amaruhu su ne waɗanda rayuwarsu ta ɓaci a amaru jami'a na umru tun da ba mutum da ya bane ba biyu ba mufuli su ne yake to rayuwarsu ta ɓaci fi gari ɗa'atin layi a cikin wani yin ɗa'a ga Allah ta'ala sun ɓata rayuwa cikin saƙo da zaluntar mutane to fa ya hasratahum al'ajabin nadamarsu wa ya ɗula buka'ihim al'ajabin tsawon kukansu yau malikiyama suna tashin alkiyama nas'alullaha muna roƙo Allah subhanahu alu wa fiqana ya mana muwafaqa littiba'i sunnati nabiyina gabin sunnar annabinmu wa shafi'ina mai cetonmu muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama alhamdulillah sai ne aika da fitowa daga iziya shafi na nawa na tara sai ko to ina za mu tashi ami na tara ma shafi na nawa ne mun kai sha ɗaya ba yau shafi na sha ɗaya wani ƙaihu haka nan mugunya najasa ne wasadin da sulka ne alƙaihu ruwan ƙulji falin nan mai wannan an matsu yake fitowa ana ce masa ɗiwa da kuma sulka ne wanda yake sulkawa jini-jini da kuma fali-fali duka najasa ne wadamul masfuhu da jini na abin yankawa wanda yake kwarara lokacin yanka min al'adami daga dan adam ne aka yanka jikinsa jini ya zubo au gairi ko waninsa duka najasa ne inda Allah ya ce audaman masfuhan أو لعب كبير فإنه رجس نعم دوت عليه معنى نجسا نعم والقول متغير نعم an halatta ta'am da amai wanda ya jirkita gabalin halin abincin da aka ci ya fara ruba sai kuma aka amayo shi ya fara wani to hukuncin su ɗaya da kashi shi ma najasa ne wal muskiru da abin da yake sa maye da abin da yake sa maye na jasa ne kal khamr kamar giya wal maniyu da mani na dan adam na jasa ne wa huwa abin da ake masa mani min rajul na namiji ma'u ruwa ne abyadu fari tashinun mai kauri da musallafati ana rubuta shi da mai aya uku sai cha sa'un kenan ai abin nufi galizu mai kauri shine sakhiru ya tadaffaku mani nan miji yana tunkudar juna ne mana yana yin tsarsuwa fi kuruji a cikin fitowarsa ra'iyatu walinsa ka ra'ihati dal'i kamar walin hudar dibino ne bil aini dal'i ana dal'i ana rubuta shi da ainun awil ha'i ko kuma hasabi almuhmalatan dukkan wanda ba a musu dugo al'ainu da alhawu muhmalatayn wato dal'u ko dalhu duka dugogi ne guda biyu kuma duka alqur'ani ya zo duki yana cewa wa dalhin mandudin kaga wannan ya zo da ha'un wata sura kuma ya cewa dal'uha ka annahu ru'usu shayatin nan kuma ya zo da me da ainun to duka sunansa ne da ɗal'u da ɗalhu duk ma'anarsa ce ya yi walinsa ya kama da wannan wa ƙaribin min ra'ayi haƙil ajin mani namiji wanda yake ɗanye ba bushashe ba ya yi kusa da walin ƙulli na alkama da aka kwaba za a yi gurasa ko za a yi waina ko wani abu to ya yi kama shi ne ya yi kusa da walu kulli wai za a yi bisa in ya bushe idan mani namiji ya bushe kana ka ra'ayi hasil baidi to ya kasance kamar walu danyen kwai yana karni kenan kamar albaidu ruwan kwai wa min almar'ati shi ko ruwan mani na mace ma'un ruwa ne a farin ruwan ɗorawa da ma'ana yalo saɓanin ruwan mani na miji shi ma'un abiyar ta kuma nata asfar ruwan ɗorawa ne raƙiƙun kuma tsarar yake ba yi da kauri ba irin ruwan mani na miji da aka ce sakinun ai galibu mai kauri ba alhamdulillah sai mai misala yi da jini da fitsari da kaji duk na jasa ne sai ne shafi yau ne risala samurin jami da jeren bugu da hudu da tamanin da takwas ina za a tashi wasu kuna wajen kwana ɗakin kwana yana tabbata li kulli mudallaka da dukkan matar da aka sake ta madukulin biya inda an yi dukuli da ita ka sake ta so ba a ce ka kore ta ba wajibi ne ka batta a ɗakinta ta yi idda saboda faɗin Allah ne da yake واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ku ji tsoron Allah ubangijin ku ya ku mazaje kar ku fitar da su daga ɗakunan su dan kun sake su su ma ka ce wala ya khurujna su ma kar su fita duka bangarori guda biyu Allah ya yi hani ga fita dan an yi saki kai da kake da ɗakin da ka ajiye ta karka kore ta ka ce ki tafi gidan ku na sake ki wannan haramun ne ka sake ta wannan ba haramun ba ne amma ta tafi gidansu haramun ne sannan ita kuma aka ce ta zauna ta yi idda kada ta ce ai ba gidan ubana ba ne tunda ka sake ni ba zan zauna ba ko kuma da ce ai ni ba mara zuciya ba ne ai ba kare ne ya cinye zuciya ta da za ka sake ni ita game da zama a gidanka me rai a gidanka kuma sai da Allah ya ce a ji tsoron Allah wattaqullaha rabbakum ji tsoron Allah ubangiji ku in kun saki mata kar ku fitar da su min buyutihinna Allah ta dakin ma fa nasu min buyutihinna matakar ba ta gama idda ba tana da haƙƙi ta zauna a shi yasa ya kawo lamun anan bi kulli mudallaka eh haƙƙinta ne in dai an yi dukuli da ita to ta zauna zaman idda amma wanda baka tashe ta ba ka sake ta to dama babu idda tana jiran ma kafin ta fita a iya daura mata aure da wuri har ma ka zama shaida ba ana neman shaida adali ba sai ba ka zama ɗaya daga cikin shaidu babu laifi dan kai shaida daura aurenta wala nafaqata ko? Babu ciyarwa ga matan da ka saki tana zaman idda, illa lillati kullika duna salasi, sai dai ga matan da aka sake ta koma bayan saki uku. In dai akwai damar kome, to har yanzu matar ka ce. A shari'a, matar ka dole ka bata abu. In dai madukulin biya ce, ka yi dukuli da ita ba? dan ka sake ta take dai ko biyu ba ta gama idda ba har yanzu hukuncin matarka ne saboda haka dole ka bata abu walil hamili haka nan dole ne miji ya ciyar da matarsa mai ciki da ya sake ta kanat mutallaqatan wahidatan ta kasance saki ɗaya ne au salasan ko saki uku ne ita ko saki uku ne dole ka bata abinci saboda tana dauke da cikinka kuma ciyar da abin da yake cikin yana wuyanka wala nafaqata lil muqtali'a babu ciyarwa ga matar da aka mata kul'i aka mata gobe ta biya fansa illa fil haml sai dai in tana da ciki tunda kul'i saki ne lara da aka biya ba komai a ciki ba kuma saki ɗaya ne to wannan ba za ka bata abinci ba tunda ai biyan kamata yi fa sannan ka sake ta to babu zancen ka ce da ita sai dai in tana da cikin ka wannan dole ka bata abinci wala nafaqata lil mula'ina babu ciyarwa ga matar da ta yi li'ani da mijinta wa in kana ta hamilan ko da tana da ciki ai da ma akan cikin aka yi li'anin akan kore cikin ya ce cikin ba nasa bane kuma har ya rantse ko ya kubuta gaban wannan cikin to babu dama kuma da za a sa shi da cikin da ya rantse ba nasa bane ko da tana da cikin wala nafaqata li kulli mutaddatin min wafati babu ciyarwa ciyarwa ga dukkan wata matar da take iddar mutuwa to wanda ce da ita wajibi miji ne kuma ya mutu sai ta yi ba ta da miji aurenta ya kare to sai ta ci a gadar take ba za a bata a dukiyar marayu ba inda yana mutuwa duk abin da ya mallaka ya zama gado ita ma kuma tana cikin magada to don me za a ɗauko dukiyar magada bayan an tashi rabawa har da ita za a raba
wanda ta cikin lokaci ya ce to amma dai ai ta ce ne a kudin ta ko yawwa kamar bashi a za ka ce sai dai a ce da ita bashi sai dai in ya kasance ita da ƴaƴanta ne kadai magadan ka gane ita ma tana da haƙƙi su ma suna da haƙƙi kuma yara ƙanana ne ko akwai yara ƙanana da basu balaga ba ita ce mai kula da su za ta dafa musu abinci za ta musu wanka za ta wanke musu kaya wani ma zai yi kashi ta wanke wannan za ta ci gwargwadon wahalarta da take musu amma in ba haka ba to sai dai su dangin mamacin ko da su tsaunoyin ciyarwanta ko kuma a gaggauta raba gado a bata ta ci a haƙƙinta amma dai babu ciyarwa a dukiyar marayu da dukkan wata mata da take iddar mutuwa wala hakku kuna kuma za a bata wajen kwana a nan kuma tunda tunda za ta yi zaman takawa ɗakin da miji ya mutu a ciki dole a barta ta yi takaba a ciki in kanat daru lil mayyit idan gidan ya kasance na mamacin ne gudun nata da ya mutu gidansa ne au na kada kiraha ko kuma ya biya kudin hayar gidan ko ɗakin da take ciki kuma zai kai lokacin da za ta yi ta kawa ta ƙare to dole ne abbata ta zauna a wannan ɗakin ta gama ta kawa wala ta kurdu min baitiya kuma ba ta fita daga wannan ɗaki nata ko wannan gidan fi talaƙin cikin saki tunda za ta zauna yin idda aw wafatin ko mutuwar miji tunda za ta zauna yin takaba hatta su timmal iddata har sai ta cika idda ka gane in ka ce hatta su timmal iddata ita kenan sai ta cika idda in ka ce hatta ta timmul iddatu har sai idda ta cika ana kuwa ne ne su timma ne su timma eh wato hiya kenan hatta su timma iddata sai ta cika idda wata hudu da kwana goma in yantacciya ce ko wata biyu da kwana biyar idan baiwa ce kuma ko da an raba gado ba mun ce ta a gadon ta ba ko da yana mutuwa aka raba gado kuma ɗakin ya zo a rabon wani daga cikin magada da zo a sumuninta ba ko a rubi'inta to dole wanda ya gaji ɗakin nan ya saurara mata har sai ta gama ta kaba sannan ya karɓi ɗaki dole ne wannan wala ta kurɗin min bai ta fi ɗalaƙin aw wafatin hatta tumma al-iddata illa an yukrida harabu dari daidai inda gidan ne ya fitar da ita yace dama alo na baku tunda ya mutu ni abu ne a fita ban lafi na ko kuma dama haya ne kuma kudin ku ya kare tuntuni bai biya wani kudin ba ya mutu saboda haka ni ki fita zan sa yan haya wala ya qabal min al-shira'i ko kuma a'a an ce to nawa ne kudin a ci gaba da biyan hayar har ta gama idda a ɗakin ya ce shi ba zai karɓi kudin haya ma yi shi biyu kira almisi da abin da ya kama da kudin hayar misalin wannan ɗakin ba sai tsuga musu kudi ko ya linka eh saboda yana so ya musu kola da hali ya fi kola da sanda in ji hausawa sai ya lullunka kudin yace shi in ba haka za a bari ba a fita a bar masa daki to shi kenan falsafa a nan sai ta fita wa tuqimu bil mawdi alladhi tantaqilu ilay to amma fa lalle ne ta zauna a gurin da ta tilatu zuwa gare shi gidan babanta ne yanzu ta koma ko gidan wani baffanta ko gidan wani kawunta ko gidan wani yayanta ko dan uwanta na zumunci to ba kuma dan ta bar wannan gidan yanzu zaka dinga yawace yawace ba inda ta koma ta kaddara kamar shine ɗakin da mijin ya mutu ta zauna bil mawdi'il ladhi tantaqilu ilai a gurin da ta kira ta zuwa gare shi hatta talqa bil iddatu har sai iddat ta kare to to alhamdulillah na'am eh eh eh mm. eh bai bai bai halatta ba a kauli mafi inganci kamar da muka karanta a askari a cikin a hurimat alaikumul maitat baya a hurimat alaikum ummahatukum na biyu ba yace wa banatukum ba to me aka kare maka walau min zina ko da yanzu na ce ba za ka aure ta ba a menene ba za ka aure ta ba so ita waccan da kuka yi li'anin ai babu ittifaki tsakaninka da uwar yan akan ba yarka ba ce kai ka ce ba cikin ka bane ita kuma ta ce naka ce ba ba haka kuka lagu ba tunda tunda har kun yi li'ani to ba da ma ka aure ta tunda babu yaqini ai a lokacin ma da aka gama li'ani alƙali yana cewa to yanzu dai Allah ne ya sanya gaskiya a tsakaninku kai ka rantse ba ba naka bane ita ta lantse naka ne domin ba mu san waye mai gaskiya ba Allah ne kaɗai ya san mai gaskiya tsakanin to tunda akwai wannan ba dama ka auri wannan yarinya za ta iya zama yarka ce kai kai ka koli saboda haka bai halatta ka aure ta ba eh wannan kuma zai kalba amma za a masa haddin kazafi bulala tamanin yi mana tunda ya kare ta kansa ya mata kazafi kenan akan tayi zina tayi ciki alhali kuma ya kare ta kansa yanzu to ya yi mun sauki kuma sai kalbi dan ina ne dari da saba'in da hudu a ina za mu tashi na to muna abin nan ne hashetul adawi ko wa yajibu an yastabri a bisalti wa nasri ko alkhafifaini duk da malam bai kawo ba shi mai risala yana wajaba ga mutumin da ya yi fitsari an yastabri a ya yi istibra'i bisalti da matsowa wa nasri da nan nagowa in ya yi fitsarin ya daina zuba fitsarin to ba a lokacin kawai zai sa ruwa fata-fata ya tashi ba sai ya isra ya kama ya matso ya nannago amma asaltu wa nasar alkafi sai ni sauƙaƙa shi ne mai iziya ta maka birshi fati da sauƙi ji mai iziya na kuma yake alkafi sai ni sauƙaƙa annasar da asaltu ɗin kar kai da ƙarfi yadda za ka ji wa kanka ciwo kuma duk matsowa an kai ka sa dutse ka goge shi ne istibra'i wancan matsowar shi ne asantu ko annasuru ay annasuru sannan dutsen da zaka sa ko dangur ko wani toilet paper ka goge shi ake ce masa istibra'u wa sifatul istibra'i sifar yadda ake istibra'i ne iziya ta maka min al-bawli an yi akuza zakarahu ya rike azzakarinsa bi ya farihi da hannunsa na hagu wa ya jizibuhu ya fuzgo shi jazaba kenan min asfalihi daga can kasansa ila alhashafati zuwa kan kaciya jazaban amma fuzgowa rafiqan sassauka idda an kuma alkafifai ne din wa ya da'u ra'asa zakarahu sai ya dora kan azzakarin nasa ala asbu'i yadihi al-yusra akan dan yatsa hannunsa na hagu wannan kenan da wannan shi mai zai cewa an yaba an yada Allah zakarahu bayna asbu'ai as-sababa wal ibham waccan sifar kenan duk da ne kuma nan kuma yace zai tsora shi akan wannan dan yatsa sai ya matso da wannan kenan min asfalihi can cewa min aslihi ila busratihi ko nan kuma yace min asfalihi ila al-hasafati to duka duka ɗaya ne duk sifar ɗaya ne lafazi ne kawai ya bambanta thumma sannan ba'da an ya furuga min gasbi makharajil bawli bayan ya gama wanke mafitar fitsari tare da waccan sifa ta istibra'i to yamsau sai ya katse ma fi al-makharaji ai ma fi ma ala al-makharaji abinda yake mafitan nan ta bayan gari wa huwa dubur shine al-makharaj shine dubura anan ya gama da tsarkin azzakari na fitsari to kafin ya fara wanke duburarsa ya katse kofar duburan nan ma alal makharaj abinda yake wannan mafitar minal azab na najasa shine bayan gari imma bi madari ko dai da dangur wa huwa tubu shine tubali dunkulalliyar kasa bushashiya wakila aka ce a tinul yabu shine madar tabo bushashe ba shi da dubur din ba ne ko hoje tabo ne da ya bushe shine almadar au ko kuma bigari ko da wani sa ko ko ka taura ka san ka taura ba shine tsingaro mimma yajuzu bil istijmaru amma daga abin da kare hojin yake halatta da shi nan malam ya maka wata ishara ne a dunkule bai faɗa ba akwai abubuwan da aka haramta yin tsarki ko kace kashi ko istibra'in fitsari da shi shine kashin dabba ko kuma kashi ko fata asalin abin da ya fito a cikin abu mai rai to bai halatta a goje kashi ko fitsari da shi ba shi ne yake maka limar juzu da yin istijmar da abin da dai yin istijmari yake halatta da shi kamar toilet paper ko wani dutse mimma sayati yawwa ka zuba daga bayanin zai zo a gaba au ko ko in ya rasa madari ko tsingalo ko dutse ko toilet paper da zai katsa wannan kashi da shi to bi asbu yadihi lisra ya katse da dan yatsa hannunsa na ya sa dan yatsansa ya katse kashin idza lam najid gaira yadi in bai samu wani abu ba sai hannunsa ka gane ai wa audin nan fi kalamihi au audan mai risala ya ka cikin zancensa da yace bi madarin au bi gairihi au yadihi au audin nan da ya kawo guda biyu littanwi'i na nau'antuwar abin katse kashi ne la littakhayri ba wai dan ba da zaɓi ba ne ba sai in babu dangur sannan za ka sa dutse ko tsingalo ba ba sai in ba tsingalo sannan za ka sa toilet paper ba ba wai an ba ka zaɓi sai ba sai ba wancan sannan ka sa wannan wa fa'idatu hadha al-masi amfanin wannan katsewa kafin ka sa ruwa ta tsalilul ma'i shi ne karanta ruwa ka san ko a addini an shar'anta ƙillatul ma'i minal mustahabbat ko minal mandubat hatta alwala an ce ka karanta ruwa in baka sa ba da guntun kashi a kofar dubura baka katse ba kace zaka sa ruwa to zaka bata ruwa da yawa shi kuma addini ba a san ɓarnar ruwa shi ne fa'idar katsewa ko gogewa da wani dutse ko wani toilet paper saboda karanta ruwa. Wani ya ake da sunnatin istijimari, dalili fa'ida ta biyu bayan karanta ruwa, domin kuma ya zo da sunan nan ta kare hoje ƙabalar istinja'i kafin tsarki. Idan ka sa dutse ka goge ka ga an samu istijimar, shi ma sunna ne. ga kuma al'istinja na ruwa shi kuma wajibi kaga an samu abu abu biyu kenan zaka shiga cikin yabon a fihi rijalun yuhibbuna an yatadahharu wallahu yuhibbul mutahhirin a cikin masjid quba da Allah ya saukar da aya ta yabo gare su ba fa masallacin manzo Allah ne ba masallacin Quba da yake bayan garin Madina. Da Allah ya ce la masjidun ko abu a wancan yau abu bulista bulyanuhu ala taqwa min Allah ko wa rasuli khairun khairun amma nusisa bulyanuhu ala tafa eh wallahu la yuhibbul mutahhir لا يمكن to gaban yawwa a babbun zai bunyanu shi ne muka bada a gaba ai akwai la masjidul qudus ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna ay tataharu wallahu yuhibbul mutahhirin masallatai ne guda biyu daya na Quba a bayan garin Madina da sahabbai da suke nesa da Madina suke zuwa su yi sallah a cikin sa sai munafiqan Madina suka je gefen da suka gina masallaci don su laba kan musulmi shi ne mazubin dirar kenan kuma suka zo suka ganci manzon Allah ya rasulullahi mun gina masallaci domin sauƙaƙa wa matafiya da baƙi in sun zo za su iya shiga su kwana za su iya yin sallah da ibada a ciki muna so ya rasulullahi ka je ka buɗe mana wannan masallacin ka yi sallah a ciki shikenan shi maza Allah har ya karba ya yadda zai je sai aka saukar da waɗannan ayoyi cewa ai wancan masallaci ne na raba kan musulmi an gina shi ne a kan gaɓar wutar jahannama ala ta fajirfin heri fanhara bihi fi nari jahannama a kan gaɓar wuta ne daga ya ɓangare wutar jahannama za a fada saboda an gina shi don me a raba kan musulmi ka gane diraran wata fariƙa ko bainal mu'minina an gina shi da dan cutarwa da raba kan da raba kai tsakanin mu'minai shi da sai Allah ya ce to karka yadda ka ji wannan la ta kunti abada karka tsaya a cikin sa har abada la ta kunti abada sannan sai Allah ya kawo masallacin Qubala masjidun wallahi masallacin da usisa ala taqwa minallahi wanda aka gina shi akan tsoron Allah ka gane ai to shine ya kamata ka je kai sallah a cikin shine na kuba domin ne fihi rijalun a cikin su akwai wasu mazaje yuhibbuna an yataqaharu da suke da su dinga tsarkaka daga najasa wallahu yuhibbul mutahhirina Allah ko yana son masu tsarkaka masu yawan tsarki to da aka san da wannan ayoyin sai manzo Allah ya zo ta musu ku ko me kuke yi har Allah ya yi ku ko mutanen masallacin Quba Allah ce fihi rijalun yuhibuna an yatatahharu a cikin su akwai wasu mazaje da suke son su dinga tsarkaka wallahi ce ku ko wani irin tsarki kuke har Allah ya yabe ku sai suka ce ya rasulullahi inna lattaji'u lihijaratal ma'a mu abun tsarkin mu da muke yi muna biyo bayan duwatsu ne da ruwa idan muka yi fitsari sai mun matse mun sa dutse mun goge sannan mu sa ruwa mu wanke idan muka yi bayan gari sai mun sa dutse mun goge sannan mu sa ruwa mu wanke sai mu zaka wannan shine dalilin da Allah ya yabe ku kace fihi rijalun yuhibbuna an yatadahharu to idan kai wannan ka samu wannan sunnar idan ka sa dutse ka goge za ka kalanta ruwa ba za ka yi ɓannan ruwa ba kuma za ka samu ladan sunnatul istijmari za ka shiga cikin fihi rijalun yuhibbuna an yatadaharu wallahu yuhibbul mutahhirin za ka samu sunna ta istijmari qabla istinja'i kafin tsarkin ruwa kuma ba'da al-masjid mazkuri to bayan sannan bayan katse wannan da aka ambata na istijmari ya hukuha sai ya goge hannun nasa na hagu ai yadi yusra hannunsa na hagun ya goga ta bil arabi a ƙasa tunda da shi ka katse ko inda da wani dutse ne ko da wani ingaro ko wani hoge to baka buƙatar sai ka goge hannunka a ƙasa to amma in ka rasa wannan ka katse da hannunka na hagu to kafin ka sa ruwa shi ma ka wanke sai ka goge shi a ƙasa kaga shi ba dai ka rage ɓarnar ruwa ko ya goge shi bil arabi a ƙasa li yuzila anha ainan najasa domin ya gusar da ainihin najasar nan an haga barin dan yatsar sannan wa ya gasila kai ya wanke hannunsa na hagu da ya kace kashin ma alhaki tare da goge wanda yayi a ƙasar da guntuwar ƙasar da ya goge da dan abin da ya rage sai ya wanke shi da hannun wannan fa duka ba a fara tsanci shi ma yuzila anha asaran najasa can an ce yuzila anha ainan najasa lokacin da ya kada katin zai goga a ƙasa ainihin najasar zai goji nan kuma asari gurbi da ɗan alamar da ya rage bayan ya goge a ƙasar ba za a rasa ɗan burkushinta kaɗan ba to asarinta ɗin shi ma in ya sa ruwa zai gusar da shi fa in lam tazali ra'ihatu ko ba da zalika idan walin kashin bai gushe ba bayan wannan bayan ya katse dan ya ya goge dan yatsan a ƙasa ya sa ruwa ya wanke amma har da walin kashin bai gushe ba to fa innahu yu'fa an an yi an yi afuwa anhu a gare shi ko ya in ya sa ruwan ya wanke ka san kashi yana da wari ka wanke ka goge ma ka sa sabulu wani lokaci in ka tinci na ka ji alama to wannan an yi an yi afuwa ba na jasa ba warin kashi ba na jasa ba ne in dai yawon in dai an wanke kai ba wari ba in a tufa ne har launi akwai kafin kashin kala kala ne akwai wani kashi za a gan shi yalo yalo shar in ya taba tufafi musamman in fari ne ko mai haske ko ka wanke ko ba wani launin sai ka ga alama wannan ruwan ɗorawa to wannan duka an yi aku ba na jasa ba in da yawon ku an sa ruwa mai tsarki an wanke isasshen ruwa shikenan an yi akuwa ga walin da ya yi wanzu bayan wankewa da launin da ya wanzu bayan an wanke yi ufa anu an yi lanko mai gare shi to alhamdulillah mun gama istijmari saura wankewa to alhamdulillah shi ne mana shi ne masjidin kuba yana nan har yanzu amma ba da ginin maza Allah ba gulbin yana nan kuma masallaci ne har yanzu sai ginin ya tsufa ai an rushe shekara dubu da ɗari hudu da wani abu shi ne masallacin da maza Allah ya fara ginawa kafin ya je madina ya gina masallacinsa na madina a nan kuma aka fara yin juma'a an faralanta juma'a tun a maka amma ba a samu damar yi ba mushrikai sun hana salawatul khamsu ma a boye ake a daru arkam ibn abi arkam ana ake sallah shi ma buya ake ba sa yi na ake yi kuma haka aka faralanta juma'a amma ba a samu yin ta ba sai da aka yi hijira to kasan manzo Allah ya bar makka ne ranar litinin a litinin ya bar makka yin hijira to suna hanya talata laraba ka gane a sai alhamis ya zo uba shi ma har yanzu bai shiga garin madina amma dai an kusa to juma'a tana yi ya tara sabon sai yayi hudu ba ya sanin juma'a lokacin babu ginin ma kuma a gurin ya ce a gina masallaci gurin da ya fara yin juma'a to a nan aka gina masallaci kuma bai bar gun ba juma'a har asabar har ladi sai da litinin sati da ya zago da fitowarsa daga maka sannan ya shiga garin mutum saboda ne litinin tana da tasiri a ranar manzo Allah an tambaye shi dan me kake azumin litinin yace zaka yawmul wulidtu fi yace wannan litinin wani yini ne da aka ajiye ni a cikin sa yana san litinin a cikin ta ya bar makka kuma a cikin ta ya shiga madina kuma a cikin ta aka karbi ransa eh litinin tana da tasiri a rayuwar manzon Allah a ciki aka aike shi a ciki ya bar maka a hijira a ciki ya shiga madina a cikinta kuma aka ɗauki rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam sai ne asal shaji na'am eh abun nan wai ke ga mun ai tun ba fara karatu ta kalawa ya fada ya zo ka tana da uzuri ko to na za mu taji dari hudu da nawa to wa fi zina a cikin hukuncin zina arba'atu mutum hudu ake nema ka gane ai a bayan duk shaidun da muke faɗa adalai ai guda biyu ake faɗa duk shaida ta ko ne ne ko ta aure ce ka gane ai ana neman rajulani adilai adilani maza biyu adalai to amma in zina ne arba'atu arba'atu shuhada ake nema shaidu guda hudu kuma dukkan su adalai dukkan su adalai ala kullum min al'arba'ati ana neman shaida hudu ala kullum a bisa kowanne ɗaya min al'arba'ati daga shaidu hudu ka ga abin da ake nufi in ka samo shaidu hudu na zina to yanzu ba za a karɓi shaidar su ba ko ka ce adalai ne kowanne ɗaya sai an nemo mutum wurin sun shaidawa na adali yanzu sun zama nawa kenan ga hudu ga hudu sau hudu a'a akwai akwai hudun farko fa ka ce mana ashirin kowanne ɗaya ala kullum arba'atun ala kullum min al arba'ati mutum hudu ake nema akan kowanne ɗaya daga su mutum hudu amma su sha shidan ba ta ne sai adalai ba a samu mutum hudu aka ce su ma adalai ne to sai an nemo shaida waye yaushe suka zama adalai amma dai kowane mutum ɗaya za a samu mazaje guda hudu yantattu musulmai da suka shaida ai wani adali ne mun yarda da shi mun amince masa a matsayin shaida sannan ya je ya tsaya ya ba da shaidar zina wala hukuma li far'in babu hukunci gare shi ma'aududin asili tare da samun tushe ana gaba shi ji ai ba nuna ja ko inda an gashi ai magana ta kare in ba gashi bana ce to gafa inda ya ja daga an same shi kaga maganar ja ta kare ويكفي ويكتفي القاضي نعم القاضي ينا اسوا نعم بعلمه ده سنن بعدالته ده عدالتي شهدا او تسكين كو فاسقانتي شهدا نعم in shi ya san mutum adali ne zai ce to wani ba sai an kawo shaidun da za su shaida shi adali ba na karɓe shi a matsayin shaida adali a nan iliminsa yana isar masa amma saninsa ga mas'alan ya zama shaida wannan baya yi mun karanta a baya haka nan ko fasiki ne wani ya kawo a matsayin shaida to a ƙarara ba zai ce wani fasiki ne ba zan karɓi shaidarsa ba zai ce wani ba ka samu shaida ba ka je ka samu wani shaida alama ne na bai karɓe shi yau a matsayin abin nan ba amma an adala ne zai iya faɗa idan aka yi ko da an kashe duba da suka shaida su wannan ba adali bane ne ce a'a ni na karbe shi a matsayin adali na san shi na san adalcin amma an fasiki ne to zai ce wannan ni ban karbe shi a matsayin shaida ba a je a je a canja shi a matsayin shaida wa man jahila adilahu wanda alƙali ya jahilci adalcinsa wannan ni ban san shi ba a garin nan adali ne ko fasiki da ni ban sani ba to ya shaɗu adalani za a samo adalin guda biyu wannan fa ba shaidar zina ake magana ba mun gama da hukuncin zina wancan mutum hudu ne za su tsaya akan kowane ɗaya shaidar da ake neman mutum biyu adalai to sai ɗayan alƙali ya jahilci adalcinsa to ya shaɗu adalani adalai biyu za su shaida annahu adlu ridan cewa wannan adali ne kuma yarjejje ne ba ma tuhumarsa da cin amana wala ya tafi ahadul wasfaini amma ɗayan sifofin baya isarwa cewa adali ne amma ba yardaje ba ko yardaje ne ba adali ba ɗayan baya isarwa sai ya zama adalin ribar ka san adalci ta ɓangaren addini na shi kansa cewa shi baya shan giya baya fata baya zina baya yin tata wanda za a ce adali ko to amma an ka masa kuɗi a jiya yana ci ko baya ci an yadda da shi za ka yadda ka ba shi ajiyar kuɗi a yawa wannan ashe wala ya amana za ka yadda ka gaya masa wani sirri naka wanda zai rike amana ba zai iya gaya kowa ba wannan shi kuma da ka gane ai bangaren adala daban bangaren amana daban to sai ya haɗa sifofin guda biyu adulun ribar ahadul wasfai ɗayan siffan guda biyu la ya kifi baya isarwa ya zama adali ne amma ba yardajje ba ne ko yardajje ne amma ba adali ba ne wannan baya isarwa sai ya cika siffa wa fi ta'arudihi ma to a cikin bujulowarsu waɗannan sifofin guda biyu ana so a tantance adalcinsa da amanarsa to tuqaddamul aljarihatu ana gabatar da gaba ta zahiri wajen adala kafin a je gaba ta koyi shine harshe da zuciya za a ce baya fata don fata ana yin ta da ne da hannu hannu gaba ce ta zahiri baya yin tata tata sabo ne fasikanci ne da ake aikata da gaba ta zahiri ka gane ai amma zina yi ba a fili ake yi ba ko ba ko in yana yi ma ba kowa ya sani tunda ba taba kawo shi an masa haddin zina ba to ana gabatar da na zahiri wakila aka ce a a adaluhu ma mafi adalcin gabobin da su ake la'akari da su ake gabatarwa urdu'un niyya ko ko bayyana ورجوع البينة قبل الحكم dawowar shaida ya ce abin da ya faɗa na shaidar nan ƙarya yake yi ya dawo ya janye shaidar da ya bayar kabbalar hukumi kafin a zartar da hukunci yamna'uhu yana hana zartar da hukunci yamna'u ne na hukun yamna'ahu an ni kafar ma shekala yawa to rufa ne a gyara yamna'uhu ai babu dalilin fata inda an kawo an sai a ce an yamna'uhu ko an kawo hatta ga ta hatta yamna'uhu su da suke sa fi ili mudari yin fata amma babu dalilin fata a nan yamna'uhu kawai yana hana shaida a ko da fa ɗaya ne ba duka shaidun guda biyu ba ko da shaidar zina ne da ake nema adalai hudu sai daga cikin zai da kai shi fa bai ga zunan nan ba to ba za a zartar da haddin zina ba sauran guda uku da suka ce su sun gani za a musu bulala tamanin tamanin eh to ai shi kuma za a ce shi ne shaida amma fa wannan idan kafin ya tabbatar ne yake an kawo shi na hudu bayan guda uku sun tabbatar sun gani sun da tabariya shi da ya zo ya to shi dai ya shiga ya zasu tsirara amma shi bai ga azzakari cikin farki ba ta ce to kai ne shaida kai ne shaida kai an karbi shaidar ka ba su yi zina ba ku kuma da kuka ce kun yi to ƙarya kuka yi za a muku tsirara tamanin sama allazina akalluha eh yi ba su gani ba a wajen Allah فأولئك عند الله هم الكاذبون فإن لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أوجه الله بقى لتالي باوي أوجه كبا وبعده idan bayan an zartar da hukunci ne ya zo ya ba da shaida a kotu an karɓi shaidarsu har an zartar da hukunci daga baya kuma zai ta shi fa shaidar nan ƙarya yake shaidar zuriyai to ya gara mali za su biya ma atlafahu abin da suka hallakar da shi min malin na dukiya aunatin korai ka gane ai idan akan haka dukiya ne suka bada shaida wane baya bin wane ko kwabo aka kasar da hukunci to shari'a ba ƙarya ba ce daga baya ka zo ka ce kai fa da nan ƙarya kake gaskiya wannan nan ya ba wani kuɗi kaza to da kai da ɗan uwan naka za ku biya wannan haƙƙin in kuma shaida kuka bayar aka kashe wani akan shi yayi kisa alhali kai baka ga san da yayi kisan ba kace ka gani bayan an kashe wanda ake tuhuma ka dawo kace kai fa baka ga kisan nan ba to zaka biya biya na wanda aka kashe ka gane ai kaziba sun yi ƙarya ne sai da zur au galaka ko sun yi galadi ne ko da ba da ƙarya ba daga baya ya gano a ce kuskure ya wajen ba da shaidan nan ba haka abin yake ba to in dai ka dawo ka ce ga yanda aka yi to sai ka biya wannan haƙƙi ko da galadi ne ba ƙarya ba wakili aka ce a ƙauli na biyu yalzamu bil kazibil qawadu idan kisan kai ne ko kasa aka yanke wani hannu kace ka ga san da ya sata daga baya ka dawo kace baka gani ba to in ƙarya ne ba galadi ba to kawaji ne yake zama wajibi za a yanke ma hannu kai ma kamar yadda shaidar ka kasa aka yanke masa hannu in shaidar ƙarya ka bayar in kuma kashe shi aka yi a dalilin shaidar ka ka zo kashe kai fa ƙarya kake yi baka ga san da ya kisa ba to kai ma za a kashe ka ba magana biyan biya don ba an ce ya gara mali ba za su biya biya kenan to in ƙarya ne kawadi za a yi in kuma galati ne to shine za a yi magana biyan biya ko da kisa ne ko yanke masa hannu aka yi sai ka zo kashe kuskure kai kamanni ne suka ɗauke ka kaga kaman shi ne amma daga baya ka tabbatar ba shi bane kaga wannan ba ƙarya bane galabi ne to ba za a yanke ma hannu ba amma za ka biya shi rabin diya da kasa aka yanke masa ka gane ai tunda hannaye biyu cikakke diya ne raƙumi ɗari hannu ɗaya za ka ba da raƙumi hamsin ne wanda itikin idan kuma a'a a dalilin shaidarsa ta ƙarya ko ta galabi ya sanya wani ya yanta bawansa bawa ne ya kawo kala kotu yace ubangiji na ya yanta ni kuma yanzu yazo yace wai bai yanta ni ba sai aka ce wa bawa a shi ubangiji daga gaske ka yanta shi yace a a aka ce to kai bawa kana da shaida yace ina da shaidu wani da wani a ce hada baki suka yi suka zo suka ba da shaida akan lalle suna nan sun ji lokacin da Ubangijin bawan ya ‘yanta bawan. Sai bayan alkali ya rubuta ya tabbatar da ‘yanci ga wannan bawan. Daga baya kuma ɗaya ya zo ya ce shi fa ƙarya yake yi baya nan shi dai bai san san da aka yi wannan ba. To zai biya alƙima. Kuɗin bawansa da kasa a alkali ya ‘yanta. Shi dai bawa ba zai dawo bauta ba. Duk da kotu ta tabbatar hukunci ne. An tabbatar shi ‘yantacce ne. To za ka biya shi kuɗin bawansa. a yi kima bawon na a kasuwa kudinsa nawa ne to sai ka biya shi kudin bawon sa kima eh su su ku kuma to yawwa shi shi ba ina zonsa shaida ake magana zai biya ya gara mani aka ce mutum biyu ne za su biya wa bin nikahi wa talaki وهو منكر للنكاح to malamin min sadaki in ya bada shaida bin nikahi ta bangaren aure wadda laki da bangaren saki ya zo ya bada shaidar ƙarya ya ce na shaida da ni aka ɗaura auren ka gane ai alƙali ya tabbatar matarsa ce sai da ya je ya kwanta da ita zo ce shi fa ƙarya yake shi da san da aka ɗaura a wajen nan ba wannan ɗaya kenan ta ɓangaren saki ya haɗa baki da matar da wani suka je suka ba da shaida a kan sun ji ya kace ta daga baya zo ɗaya ta kasa da shi fa da ji san da aka yi sakin nan ba wa huwa munkiru lil nikahi yana mai inkarin auren wancan na farko kenan to zai biya mijin matan nan malabi ma abin da ya lazamta mina sadaki na sadaki idan shaidar ƙarya ya na saki alhali ba a yi sakin ba to tunda alkali ya ba ta takarda saki ya tabbata to amma za ka biya shi sadaki su da duk abin da ya kashe wajen aron matan in kuma ba matarsa ba ce ba a ɗora musu aure ba ka zo ka ba da shaida cewa ka shaida ɗaurin aure alƙali ya tilasta mata ta je ya take ta to za ka biya ta sadaki da aka halatta farji kuma aure babu shi alƙali zai zai ware tunda ka kare ta kanka amma tunda an take ta sai ka biya malaziman minas sadaki wa ya garabu alƙali sofa a nan ciko zai biyo gyartai alƙali ne zai biya haƙƙi alƙali yana biyan haƙƙi bisa bayyana kufurin bayyana da bayyana kafircin shaida a cikin sharaɗin shaida ba akwai al'islamu ba musulunci ashe arne ne ya zo kotun musulunci ya ce shi musulmi ne ya yi rufa-rufa ya ba da shaida a matsayin musulmi adali aka karɓa sai daga baya labari ya baza ka sai alkali sai da nan fara yazo ya tsaya fa ba musulmi bane to alkali shi ko zai su shi ba musulmi bane ba za a dora masa hukuncin musulunci ba sai sai ya biya shi kafir ya zama sakaci ne na alkali tunda kai sakaci ba kai bincike ba an saka abu da kafiri kai za ka biya in diya ce kai za ka biya tarai in diyar rauni ne kai za ka biya idan kuɗi ne na haƙƙi in wani gida ne ko wani abu ya salwanta a dalilin hukuncin da kai da wannan shaida to ba za a tada hukunci ba nan yana tabbatar maka da hukunci yana da ƙarfi in dai an zartar da shi to ba a tada shi sai dai nemi hanyar da za a biya ne haƙƙi haƙƙin waɗannan ku su ne hanyoyi wa riƙihima da kuma bautar su su shaidun a cikin sharadi ba akwai alhurriya ba ya zama dole shaida ya zama yantacce to idan bayi ne guda biyu suka zo suka tsaya a matsayin yantattu ba ka yi bincike ba ka zartar da wannan hukuncin sai daga bayi ya bayyana ashe bayi ne to dole ne za ka biya wannan haƙƙin kai alƙali sai ka la tuƙi ma amma banda fasikancin fasikai ne aka maka lufa-lufa aka zo aka tsaye da su a matsayin adalai baka gane baka yanke hukunci to wancan da hancin sai salwanta ya je yayi hakuri yayi sanya zub da kudi yayi asara amma kai ba za ka biya ba su kuma fasu kai ba za a da su a kai su biya ba eh an samu kuskure kenan to alhamdulillah sai ne barka da mutuwa wanda ni sai na ne hallu na za mu tafi ina ne ina ne yawwa jawab ko ko jimu na uku daga cikin rukunan imani al'imanu bil kutubi samawiya yin imani da littattafan da aka saukar daga sama al-muqaddasa abin ababen tsarkakewa ba wai qur'ani kadai za ka yi da su ba duk wani littafin da ba qur'ani ba kai ba kai da shi ba wannan har yanzu ba kai imani ba domin hukuncin la nufariqu baina ahadin min rusulihi yanda kai da dukkan manzannin Allah to wajibi kuma kai da dukkan littafin da Allah ya saukar musu ai yajibu alal mukallaf yana wajaba akan baligi mai hankali an yi mana ya bada gaskiya da annan Allah ta'ala azzala ala rusulihil kirami kutuban cewa Allah ta'ala ya sauƙawa manzanninsa masu girma kutuban littattafai muqaddasatan ababen tsarkakewa hiya ita wannan littafi da Allah ya saukar kalamuhu zantansa ne alƙadimu da ɗaɗɗe ba hadisi ba ne zanta Allah ba fararre ba ne ba halitta ba ne yadda zatin Allah yake ƙadimi to haka nan zancen Allah ma ƙadimin ne alƙur'ani tare da safafai wa auhaha ilayhim kuma kai imani Allah yayi wahayi da safafan nan ne ilayhim zuwa ga manzanninsa mubayyinan fiha shara'i'ahu yana mai bayyana shari'o'insa a cikin wannan littattafai wa ahkamuhu da hukunce hukuncinsa na shari'a li yuballighuha domin su isar da wannan sako ila khalqihi zuwa halittarsa wa rushidhum domin su shigar da halitta fi ha cikin littattafan ila ma fi sa'adatun zuwa ga abinda arzikin su yake cikin sa fil hayati na cikin rayuwar nan guda biyu ta duniya da ta lahira wa azam hadhihi kutub mafi girman waɗannan littattafai wanda suka littattafan sun kai ɗari da goma sha hudu amma wanda suka fi daraja suka fi girma na farko attawatu akwai attaura almunazzalu ala sayyidina Musa alaihi salatu wa salam a bar sarƙau a bar saukarwa ga annabi Musa alaihi salatu wa salam na biyu akwai wazzaburu zabura almunazzalu ala sayyidina Dawud alaihi salatu wa salam abin saukarwa ga annabi Dawud alaihi salatu wa salam na uku wal injilu akwai linjila almunazzalu a bar saukarwa ala sayyidina Isa alaihi salatu wa salam ga annabi Isa alaihi salatu wa salam na hudu wal qur'anu akwai littafin alqur'ani almunazzalu abin saukarwa ala sayyidina Muhammadin ga shugaban mu annabi Muhammadu alaihi salatu wa salam kira da aminta Allah ya tabbata gare shi wa yuminu kuma wajibi ne musulmi ya ba da gaskiya bil qur'ani da cewa alqur'ani a azamu hadhihi kutubi shine mafi girman waɗannan littattafai gaba ɗaya ba an gano maka guda hudu ba su ne mafi girma akan sauran ɗari da goma to a cikin guda hudu da kuma ɗari da goma wanda ya fi kowanne girman daraja shi da littafin alƙur'ani wanda aka faɗaɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa muhaiminun alaiha kuma mai sokewa ne ko mai tafe hukunci ne alaiha ga waɗancan littattafai gaba ɗaya duk wani abu da wani littafi ya hukunta ko wani shari'a da aka shar'anta idan alƙur'ani ya zo da saɓanin hukunci to alƙur'ani ya shafe wancan hukunci ne wa muhaiminan alai wa nasikin kuma mai sokewa ne da jami'a kamiya ga dukkan hukunce-hukuncen sauran littattafan wa shara'iya mai soke dukkan shari'o'in da suka zo a sauran littattafai ne to alhamdulillah sai ne me talimi ya zo ba me a ƙarabu fa to a iya ina ce ko da na hau ne ko ina ne na hau to tashi na nawa to ina za mu tashi muna mu shafi na hamsin da bakwai ne allahul wadi ba na biyu kenan tamrini na biyu a arifin jumal al'atiya ka yi da irabun jumloli masu zuwa kamar yadda ya maka da irabun jumla ta farko da ta biyu a jiya ya udul ga'ibu ilal waɗan da jil'ilmi ya sudul maru jiya ba ya ga maka da irabun su ba to yau jumloli hudu zai kawo ma kuma kai ne za ka musu li'irabi kamar yadda ya maka li'irabin waɗancan biyar. Jumla ta farko ce latal abdin nas kar kai wasa da wuta. To ya li'irabi wannan jumla yake ka ce la harfu nahyi kal ab fi'ilun mudari'un majzumun bila annahiyya bin nari jarun wa majrurun aina aljaru ka ce albawu aina almajruru ka ce annari wannan shi ne irabin wannan jumla na biyu ta tala'ala'un nujumu fi sama'i annujumu taurari ta tala'ala'u tana kyalkyali fi sama'i a cikin sama to ka ce ta tala'ala'u fi'lun mudari'un marfu'un bi dammatin zahiratin fi akhirih النجوم فائل مرفوع بضمته شيما ظاهرة في آخره في السماء شين جار ومجرور أين الجار في أين المجرور السماء جملة توقفين الفارة مقتدئة في الهجرة الفارة تيرا مقتدئة من قوية في الهجرة أتكين آي فقال يعني muktadiya abin da yake ya kuya muktadiyo ne ya kuya mukti bakin ta kuya ba yake ho ladhi yukhrijul kab'a ko shi ne yake fitar da abin da yake koye a cikin ƙasa alfaratu din nan shine mubtada marfu'un bil ibtida jumla ce ismiya ta fara da ne da suna to alfaratu shine mubtada مبتدئة في الهجرة شين خبر المبتدأ كما تكنسا akwai jarun wa majarurun alfaratu mubtada'un marfu'un bil ibtida mubtadi'atun shi da kabarul mubtada marfu'un shi ma fil hujrati jarun wa majarurun na hudu ta'ibal waladu min al jari al waladu yaro ta'iba ya wahala daga at ta'abu ta'iba fi limadi ya ta'abu fi limudari to ta'iba ya wahala min aljari daga gudun da yayi sai ka ce ta'iba fi'lu madin ko maftuhu al-akhir abada alwaladu fa'ilun marfu'un bi dammati zahira min aljari shine jaru wa madruru aina aljaru min aina almadruru shine aljari alhamdulillah
to kaji na nawa barka da fitowa ya himma ya ɗaliban hadiya kaji na nawa to babu salatul khawf babi kenan da zai bayani sallar tsoro a wajen yaki
ka gane lil afu yuqsamu ahlul jayshi fi safar ko to karin alburda ne للأبو يقسم أهل الجيش في سفر عند الصلاة لهم قسمين باللزم في جائز أمكن قسم وعلمهم إمامهم كيفية في صلاتهم صلى الإمام ركعة في ثنائية مع الإقامة منها والأذان قم آه يقسم أهل الجيش أنا ربا a halulge shi ma'abota rundunar yaƙi lil'afu saboda afuwar ubangiji da ya yi musu fi safarin cikin halin tafiya inda salati a lokacin yin sallar farilla zai raba lahum gare su kismaini jama'a biyu zulluzumi idan halin yin hakan ya lazumta in ba zai yi a haɗu a guri ɗaya a yi sallah ba ana tsoron kafirai za su yi afkowa su yaki musulmai to liman sai ya raba jama'an nan kismai ni gida biyu ka gane ai falta kun minu da'ifatu ma aka kenan allazi lam yusallu fal yusallu ma aka fi ja'izin amma akwai halacci amkana da ya tabbata kasmun za a yi rabu daya bi ma'ana kasmun ƙasanmu ko ƙismu ana magana ƙismai kuma ya ce ƙasanmu alƙasmu falansuwa alƙismu shi ne rabu da ƙismun ne fi ja'izin amkana ƙismun ƙismun yanki na farko ka gane ai amkana da ya tabbata fi ja'iz cikin halacci ya halatta kenan ya raba su biyu wa allamahum zai sanar da wato imamuhum shine fa'ilin allama wa imamuhum wadin ka hada shi da imam wa imamuhum imamun nasu allamahum zai sanar da su ya koya musu kaifiyatan irin yanda kaifiyar sallar yaki take zai sallar da su fi salati da shi wannan sallah ta su ga yadda za a yi ga yadda za a yi kun ga mun yi kaza to ku ku jira sai mun yi kaza sannan ku ku zo ku yi kabbara harama sallan imamu raka'atan liman zai yi sallah ne raka'a ɗaya fi suna iya a cikin mai raka'a biyu ka subhi wal juma'a kenan kamar sallar asuba da sallar juma'a ko amma akwai zama kokalin da abun mai sharhi me ya kawo juma a halin tafiya ya tafa fi safari to me ya kawo juma juma ai ta sauka akan matafi ma ballantana akan mayaki akan yawwa ka kubi kawai ita ce suna iya ana yaki na maganar juma'a wata hudba za a yi muku ana gwamna yaki eh ba maganar juma'a a wajen yaƙi yawwa me yasa aka ce suna iya kamata yayi ka subhi wa salati safari azhar ba biya ake yin ta ba halin kasan eh la'asar da isha to ya tsaya iya suna iya kawai tunda ya ce fi safarin ai magana ta kare kamar asuba din mun ji tana na dama bici kamar azhar a kasaru kamar la'asar a kasaru kamar isha a kasaru tunda raka'a biyu ake yi to zai yi wa jama'ar sa ta farko sallah raka'a daya malik iqamar tare da iqamar min ha ta wannan raka'a ita ce za a yi wa iqama raka'a sa ta farko wal azan da kiran sallah kumi ka tsaya ga aikata wannan kai liman in ka zo sallar yaki alhamdulillah sai ne a tajir jami'ul usul na za mu tafi a tajir jami hadisi na nawa ko a kan babi ne ba a kallon bar hadisin ko halibin umara an rawato daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma anin nabi shi kuma ya rawato daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kala manzo Allah ya ce ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mataye ka saddaka na ku dinga yin sadaka wa akasirna istighfar kuma ku yawaita istighfari fa inni ra'aytu kunna domin ni na gan ku ba akasar ahalin nari ku ne mafi yawan yan wuta ku mata lokacin da na yi isra'i da mi'raji na shiga aljanna na ga yadda take da ilimin mutanenta na shiga wuta na ga yadda take da ilimin mutanen cikinta to a ganin da na yi wa ‘yan wuta na ga ku ne mafi yawan ‘yan wuta. Faƙala timra'atu min hunna, a'a sai wata mata daga cikin taron mata yau. Ka gane ai, jazulatun mai zaƙin harshe, ai fasihatun baliga a jini canji. Jazula irin wanda ba ta kuya faɗan magana a gaban kowa. Mazala yana magana bai gama ba ki yanke sai ta ce wa malana ya rasulallah me ke gare mu ya ma'aikin Allah ko me yasa ne ya ma'aikin Allah muka zama akasar ahalin nari mafi yawan yan wuta ko kuma ka ce me ya laifin mu me muka yi muka zama mu ne mafi yawan yan wuta ala sai mazala ce tuksirna la'ana kuna yawan tsinuwa abinda da kai a tsini ba ma sai har ƴaƴan su suna tsini tsinan ne kai kai kole mun tsinan ne akwai nan ka ta cinye mun gali eh kwalo ma sai sai tsine mata tinna ka tsinan ne ya ci din ko mai tsinuwa suna yawan tsinuwa tsinuwa kuma yawan ta ta yana kai mutum domin da yawa tsinuwar ba ta cancanta ga wanda ka tsinewa to sai ka dawo kan mai tsinuwa wannan shine matsalar yawanci tana yin rubas ne a to me na tsinuwa shi fa bai da hankali yi mana ai abu biyu ba sa faduwa ƙasa tsinuwa da kalmar kafirci in ka ce mutum kafiri to ɗayan biyu kalmar in ta ga ya cancance ta za ta tabbata a kan idan kuma ba bai cancanci kafirci ba za ta dawo mai faɗi wannan la inda aka furta ta to ba ta faduwa kasa ko ita ma kinu haka ne ko hadisin da yake la tal'anu makhluqina fa sawfa tarji'u la'natu alaykum wala la ta kar ku tsine wa halittun Allah da sannu tsino nan za ta dawo kanku kaga ba tsine wa dabbobi kenan to haka nan kafirci eh manzo Allah yake إذا قال المسلم الأكي يا كافر كو فقد باء بها أحدهما حقيقة ليس يا كما دون الكلمة تبت ɗayansu ya zama kafiri in dai ɗaya ta ɗaya kafiri to la budda ɗayansu kafiri ko wanda aka gayawa ko shi mai faɗar za ta dawo kan to dalilin da mata suka zama mafi yawan 'yan wuta kenan maza Allah ya ce tukusirna la'ana kuna yawaita tsinuwa mai shari'a ta yi asabba wa da'ala bayan tsinuwar ma da zagi da suka qalat sai ita wannan mata ta ce ya rasulullah wa malu qusanul aqli wa to layi kasa kenan tukusirna la'ana kuna yawaita tsinuwa wa takfurna al-ashira kuna butulcewa zaman aure shine ashir ba Allah ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kuma ba ku zauna da su da kyautatawa to su duk yadda ka kyautatawa ta sai ta maka butulci da ce me ka taba mu a rayuwata tunda na zo gidanka me na tsina na ta manta sau nawa tana cika ma shaida kana yashewa duk ba kai komai ba to nawa kana saya mata sutura tana gofarwa to nawa tana jinya kana saya mata magani to nawa za ta je suna ko aure ka bata gudunmuwa ta duk wannan ba kai ba suna da butulci butulci kuwa Allah ya gaya maka la in shakartum la azir wa la in kafartum in kuka butulce to azaba tana da tsanani sai maza Allah ya ce saboda ya ga wannan kamar tambayar ta za ta yi yawa ya ce wa ma ra'aitu min naqisati aqalin wa dini ban taba ganin masu tauyayyen hankali da tauyayyen addini addinin mace sai a hankali ban taba ganin masu tauyayyen hankali da tawayar addini a galaba mafi rinjaya lidin ga mutum ma'abocin hankali min kulle fiye da ku mata ba ga su zu hankali su sauye ne addinin su ma amma sai su samu mutum ne hankali mai ilimi da tsoron Allah kuma su gane shi su dinga biya shi kamar waina shi ne zinuddi min kunna fiye da ku ai wa ma alimtu makhluqan naqisan fi aqlihi wa dini in dina shari ban taba ganin wani abun halitta mai tawaya cikin hankalinsa da addininsa ba a kasarar galabatan da ya zilludi mafi yawan rinjayar namiji mai hankali ai al'akar shi ne alludi da ya ce min kulla ai minan nisa fiye da mata sai sun samu mutumin kirki mai hankali shi ne yana kafa kafa kare sauyi haƙƙin su Allah ya tambaye shi to su kuma lokacin za su fara masa tsiya qalat ya rasulullah sai ita wannan mata dai jazzula din sai da ta ya ma'aikin Allah wa ma na kasul aqal wa din to me ya tawayar hankali ita ba ta da su suka tawayar hankali to sai da suka tawayar addini ita tana jin ta daidai da namiji wai menene tawayar hankali da addini kala sai ya ce amma na kasul aqali amma tawayar hankali wanda Allah ne ya musu shaida fatalatu imra'ataini shaidar mace biyu da adilu shahadatu rajulin tana daidai da shaidar namiji daya shi ma ba a kowane guri ba sai a cikin abu da ya shafi dukiya mun karanta a azkari jiya da shekarun jiya fa in lam yakuna rajulaini to faradulun wa imra'atani mimman taradona min shuhada wannan nassin alqur'ani ne saboda Allah bai da hankalinku ba yace sai an rasa maza biyun ma fa ala darurati ne ake kawo mata biyun alamun shaida fa in lam yakuna rajulaini aka ce in ba su san in ba su zama maza ba to farajulun wa imra'atani ake sai an rasa wanda ake neman wannan ko to shaidar mace biyu dai da take da shaidar namiji daya yace fa haza du kusanu laqali wannan tawayar hankali a dunkule ko a matsayin na mutane wajen ba da shaida wannan ai tawayar hankali ne ba a da hankalinku ba shi yasa aka mai da ku namiji daya sannan bangaren tawayar addini yace wata mukusul layaliya mace za ta zauna dalare a jere biyu uku hudu biyar shida bakwai har goma sha hudu ma tu salli ba za ta yi sallah ba ita tana jinin haila wannan ba tawaya bane wasu irin kuma za su dinga ci tana ta jira magana in an tambaye ka a ita ai ba ta sallah abin da na ce ma kenan ba na sallah ai tana nufin tana jinin haila to wannan shi ko namiji yana can yana yana ɗiban ladan sallah da ladan azumi ke kuma kina nan ba kya yi tsawon kwanaki wannan ai tawaya ce ta addini su a wajen su ba sai maza ya ce fa haza nuqsanu din wannan shi ne tawayar addini wa ibaratul bukhari wannan shi daga ta hadisi ibarar imam bukhari ya kawo manzo Allah cewa yayi a alayhi zahaban lam tusalli yana tambaya mai tambayar ga matar shin ita mace bai kasance in tana jinin haila ba ta sallah ba walam ta sun bai kasance tana jinin haila ba ta azumi ba kaga duk wata ma'ana ɗaya ne da wancan ai amsa da eh haka ne kam idan tana haila ba ta sallah ba ta azumi to sai ta wannan shine tawayar addini kuluna ko da manzo Allah ya tambayi wannan a laysa za hada lam tusalli wa lam tasum sai dukkan wani suka ce bala haka ne rasulullahi mace in tana al'adan nan ai ba ta sallah ba ta azumi kale ce to fazaliki sai ya ga mai tambayar fazaliki wannan sifa ta rashin sallah da azumi a dalilin jinin haila min nuqsani dina yana daga tawayar addininka rawahu al-khamsa marwayta da suka rawaye shi an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي ياتي شيطان احدكم شيطان yana zuwa wa ɗayanku wa yaqulu ya dinda kansa ma khalaqa kaza me ya halitta abu kaza wani ta bangaren waswasi dama ba ya gaya maka ba wa ma yadurul waswasatu ko wala taduruhu alwaswasa yazidu iman wa yanqusu wala ya tadurruhu alwaswasatu wannan bangaren waswasin muka shigo imani yana hawa yana raguwa yana sauka yana datsuwa yana raguwa ko to amma waswasi na zuciya in dai ba na harshe ko aiki na gaba ba baya cutar da imani to dalili kuma Allah ya ce shedan yana zuwa wa ɗaya daga cikin ku a zuciyarsa sai ya dinga sa masa wasuwasi yana cewa man khalaqa kaza wa ya halitta abu kaza man khalaqa kaza sannan sai ƙara ce maka abu kaza kuma wa ya halitta shi ka gane ai dole zuciyarka za ta dinga bada amsa ya ce maka wa ya halitta sama zuciyarka za ta ce Allah ne a zuciyar in ka tuna to yanzu ne ya halitta ruwa za ka ba kanka amsa a zuci ka ce Allah ne me ya halitta ka kai za ka ce Allah ne to idan ka biya wannan hatta ya kula har a ƙarshen zai ta ka man khalaqa rabbaka to wai halitta ubangiji eh tunda shi ma kai da akwai shi ba saman ne ne har kana bauta masa to shi din wai halitta to manzo Allah ya fa idza balaga zalika in shaydan ya kawo wannan mataki ka ji zuciya tana tambayar ka wato waki to shi Allah waye shi ko waye halice shi daga kaji wannan kalle ta ibidillah musulmi maza maza ya nemi tsari a wajen Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya kore shi in ba haka ba zai fatar da shi wani yankan ya tike ya daina wannan tunanin kar ya kada tuna irin wannan rawahu salasa marwaita uku ne suka rawaita wannan hadisi falli yasta isin nan da yake ai mina shaytanu rajim shine a wuya kamar da na faɗa domin Allah ya ce wa in ma yanzu ga naka mina shaytanu nazgu fasta in billah wannan shine nazgatu shaytan idan ka samu maka irin wannan waswasi da yake fali wal yanzu ya tike ai ya turkul istirsal ma'ahu ya bar sakin zuciyarsa tare da shaytan yana jan ragabarsa alhamdulillah to imani da nawa
hadisi na ɗari takwas da nawa bismillahir rahmanir rahim bulugul marami kitabul buyu'i littafi da zai bayanin kasuwanci babu shuruɗi babi na farko a cikin kitabul buyu'i yana bayanin sharaɗoɗin kasuwanci wa ma nuhiya anhu da abinda aka yi hali gare shi ta babun kasuwanci an rifa'ata ibnu rafi' radiyallahu an an rawaito daga sayyidina rifa'atu dan rafi'in Allah ya kara masa yadda annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama su'ila annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul qasd al-yabu wanda neman kuɗi ne mafi ƙarfi mafi zama halal qala fi amalu rajuli bi yadihi aikin da mutum ya yi da hannunsa saƙa ne ko ƙira ne ko ɗinki ne ko faskare ne ko gini ne ko tonar rami ko noma ne duk wani abin da hannu ne yake yinsa ya fi kowanne tsarki a wajen Allah muddin mutum ya yi nasiha cikin wannan aiki ko sana'a tasa bai yi alkushi ba cikin aikin bai haɗa tsoho da sabo wajen saƙar ko tsilar ba sai maza ya ce wa kullu bai'in mabururin da dukkan wani ciniki kubutacce daga barin riba ba ku ba akwai hajjin mabururu ba zai sa da wuri ba illa janna to bai ciniki ba akwai mabururi wanda ya kubuta daga duk abin da aka haramta babu alkishu ka gane babu annajishu babu riba babu ƙarya a ciki babu rantsuwa ko da ta halal ce ko da ta gaskiya ce kai ballatana ta ƙarya shine bai'ul mabrur rawahu bazar wa sahu al-hashim to anan ya ga maka halattun ciniki kenan wa kullu bai'in da dukkan wani kasuwanci mabarurin wanda yake abun kubutarwa gabarin haramu wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuli yana cewa yana faɗa amal fadi shekarar da aka yi fatu makkata amadin nan mansubun bilal ilkhati ai ya kulu fi amil fati ne sai aka cire fi din sai zama an yi wa mimun din fata saboda an cire kafirin mansubun bi nabi al kafir yana fada amul fati a shekarar da aka fito makkata wa huwa bi makkata a lokacin ma yana maka din bai dawo madinan ba dan yanzu na maka hadisin ba mansuki bane a shekarar karshe ta manzon Allah a shekarar ma yan watanni suka rage tunda hajji dai an yi ta a zulhijja ne al-muharram safar rabiul awwal manzo Allah ya bar duniya yayi wafati tunda ya ce yana makka abinda manzo Allah yake cewa inna Allah harrama bai al-khamri hakika Allah ya haramta cinikin giya wal maitati da mushe wal kinzir da alhanzir wal asnami da gumaka bayan haramta sassaƙawar to ko ba kai kana saka ba ka zama kana sai da su haramun fakira sai aka sai ya rasulullahi a ra'aita tuhumar maika ka ba mu labari kitsan mushe ba tunda ya ce wal mai tafi sai aka ce to ba mushen aka yi cinikin ka ba teɗewa aka yi aka turo kitsan mushen shi kuma ya hukuncin cinikinsa fa inna domin ita kitsan mushe fudula bihar sufun ana shafe jiragen ruwa da ita saboda arhata mushe da ai baki ake ba ko to sai ya zama ya fi kowane arha domin sai dai ka zubar ba mai ci in dai a kasar musulmi ne to wasu suna sayarwa matuƙa jiragen ruwa saboda jirgin ruwa din ka san itace ne ko kuma kullum a ruwa wata zai riɓe yawan zamansa a ruwa yakan sa itacen in ya kwanji ya riɓe ya dinga ɓallewa to hikima in suna shafe shi da kitse yana daɗewa yana shekaru bai lalace su matuƙa jiragen ruwa to sai shi wannan ya tambaya ta to ya rasulallahi kitsan mushe domin ana shafe jiragen ruwa da ita ana mulke jiragen ruwa da ita wato da hadu da har jurudu kuma ana shafe fatu da ita fata in ta bushe ai tana kandarewa kamar kuma lokacin kasan lokacin da ake yawan amfani da fata ne wajen shimfidar bacci ko wajen shanyar gari ka gane ai ko salka da ake zuba ruwa ko tandawara da sauran abubuwa da yawa da ake amfani da fatu da shi a lokacin to fata in ta kwana biyu ai tana bushewa ta yi sauri ta kandare to suna sace ta da kitse saboda koyaushe ta zauna da laushinta ba tare da ta lalace ba to saboda araha da sauki na man bushe ya fi sauki wajen wannan mu'amala sai su zo su shafe fatu ne sannan wa yasa zubu da hannasu mutane suna yin fitila da ita a tifalfal za a narka shi a cikin kasko sai a sa lagwani sai a kunna wuta ya fi daɗewa ma akan narkakken mai zaitun da sauransu shi ka yana da kauri kuma ɗumin wutar ba zai sa ya daskare ya kone ba kasance wata kitse da yake daskarewa kuma ba zai ci da wuri ba iya can ciki inda ba zafin wutar a daskare iya bakin lagwannin da ya ji zafi kama ka yawo shi ke yawa kamar da kendir yawa ka ga yana daɗewa fiye da narkakken man zaitun ko man gyaɗa da aka yi aka farfasa ko kalanzir a yanzu to saboda arahar kitson mushe akan saye shi shi ma yastajibu da nasu mutane su yi fitila da shi faƙala duk da wannan buƙatu ne masu muhimmanci a wajen bi'a ta wannan lokacin rayuwar lokacin da zamantakewa amfani da jiragen ruwa yana da muhimmanci kwale-kwale amfani da fatuwa yin fitila da wannan man yana da muhimmanci amma saboda shari'a manzo Allah ya la baya halatta a yi cinikin kitse na mushi duk da wannan bukatun da ka lissafo da amfanin da ake yi da shi da arahasa da sauƙinsa wajen amfani manzo Allah ya jefa masa kalma kala annahiya baya halatta yace huwa haramun hadda tawsili huwa wannan cinikin kidan mushe haramun ne kuma qala rasulullahi sallallahu alaihi inda zalika har yanzu dai manzo Allah yana so yayi takidi na kalfin haramcin sai da kidan mushe bayan wannan maza Allah sai ya ce qatalallahu yahuda Allah ya tsine wa yahudawa inna Allah ta'ala lamma harama alaihim shuhumaha hakika Allah ta'ala lokacin da ya haramta musu cin kitse ba Allah ya ce wa ala ladina hadu haramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kitse ko da fa dabbar yanka ta kai da sunan Allah ko musulmi ne ya yanka su a wajen su cin kitse haramun ne to ba ma mutum na mushe ba wanda yake halal a gun musulmi su a wajen su haramun ne to da Allah ya haramta musu cin kitse jamaluhu sai suka kyautata shi ai mun san jamala mun san jamilu ba sai suka kyautata shi suka masa fakiti ake cewa ko suka yi faket faket sun babawu sannan suka sai da shi ba aka lusa mana kuma suka ci kudinsa eh sun yi wa Allah wayo su dai ba su ci sun zamu na annabi Musa saboda a cikin littafin na taura aka haramta musu cin kiɗi haramna alaihim shuhubahuma Allah ya ba mu labari to amma wai sai su yi wayo in suka rede kitsar sai je su narkar sai a samu mazubi a dinga zubawa waɗanda ba yahudawa ba in suna neman shi da sai su sayar musu sai kuma zo su yi cefare da kudin su je su a dalilin wannan Allah ya tsine musu a nan yana mana togaciya tunda an harauta maka cin mushi ka je ka zubar kar ka sai ka ci kudin tunda an harauta maka cin kare karka sai da yi ka ci kuɗin sa tun da an halarta maka cin jaki karka sai da masu yankawa sai dai wanda za su hau su ɗora kaya wannan ba haramun ba ne tun da an haramta cin doki karka sai da maciya doki dokin ka je ka yanka su kai kuma ka ci kuɗin daidai kake da wanda ya ci naman jaki ko doki ko ya ci mushi in dai ka ci kuɗin sa saboda ga abin da yahudawa suka yi Allah ya tsine musu wannan hadisi muttafaqun alai وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ناجم الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا cewa إذا اختلف المتبايعان إذا يعد المتبايعان ما تشركي guda biyu mai sayar da mai sayarwa ikhtilafa suka yi sabani wala ta bayyana huma bayyatu kuma babu shaida a tsakanin ba wanda ya shaida lokacin da suka yi shirikin amma wannan yazo yace kaza aka yi wanda ya ce ba haka aka yi ba kamar mai saya ya ce ni mun yi da sharaɗi in na je na ga bai yi ba zan dawo a bani kuɗi na shi kuma da sawa ce a'a ni ba mai haka da kai ba ai kaga an samu sabani ko kuma ya ce a'a cinikin nan da muka yi ba shi ne amma kaza ka sayar min shi kuma ya ce a'a yadda muka yi ya fa haka kaza ne ko kuma ya ce a'a cinikin nan da muka yi eh ba ba ka rabin kuɗi akan zan ci ko ya a baka bani ko kobo ba ko kuma ya ce a na biya ka na ce ka ajiye mun ina zan je na dawo da ya dawo shi kuma ce ni baka ban ko kobo ba ka tafi haka duka wannan sabani ne ko kuma ya ce kaza na saya a wajenka shi kuma ya ce a ba kaza bane kaza ne in dabba ce cinikin rago muka ya ce a'a ni kishiya muka yi da kai kaga an samu sabani na jinsi ko nau'i to duka da an samu sabani tsakanin mai sai da mai sayarwa kuma babu shaidu a tsakaninsu to fal qawlu magana da za a karɓa a gaskata a yi hukunci da ita ma ya ƙulu rabbu sil'a abinda mai wannan hajar ya faɗa tunda tana hannunsa ko duk magana da ake bai karɓa ba to abinda ya faɗa fal qawlu qawlu fal qawlu ma ya ƙulu rabbu sil'a magana ita ce abinda mai haja ya faɗa au ko kuma in shi bai saya ba zai yadda da abin da mai haja ya faɗa ba ya ta tara kare to su bar wannan shirkin su warware shi ya rike kayansa kai ka rike kudin ka ai ba dole tun da baka yadda ba da abin da ya faɗa shi ma bai yadda da abin da ka faɗa ba to kowa ya rike kayansa ba shi kenan ba in kai ka je dole ciniki sai an yi kai ne saya to ka bi abin da mai sayarwa ya faɗa shi rabu sil'a in yayi maka to ka ci ko kuɗin da yake ci haka ya sayar ma tunda bai ga abin da ka faɗa ba ai ka sayar da hannunka in kuma ba haka ba to kowa ya rike kayan rawahu al-kamsatu wa sa'ahu al-hakim alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب رضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله